السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يو أشرين دشدا قوة الرجب إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دو ليلة دري هدو دا أربعين دبيو وما يو قوم شاء ديا قوة أكو ميلادية دو بيو دا أشرين ديا a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cin sirar sahabiya ta sha biyar na na'isha radiyallahu ta'ala anha kuma mun kai kusan ƙarshe domin a karatunmu da ya gabata mun yi bayani akan ilmuha da juduha wato iliminta da kuma kyautarta ina jin wata na biya goma ne ba sha ɗaya ba to da izinin Allah za mu tashi wafatuha radiyallahu anha rasuwarta da kulli ajalin kitab da abin da aka sama lokaci to an riga an rubuta cewa wannan lokacin yana da ƙarshe sannan kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai sai ya ɗanɗani mutuwa sannan wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuj ko da Allah haka ya faɗa to wafatuha radiyallahu anha rasuwan na Aisha radiyallahu anha لما حضرتها الوفاة رضي الله عنها قالت a lokacin da rasuwan nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta zo sai ta ce wa kanat tuhaddithu nafsaha an tudfana fi baitiha da ta kasance tana faɗa ma kanta cewa a rufe ta a ɗakinta ga babanta ga kuma mijinta sai ta zama ita ce ta uku to wajen sai sagiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu sai ya nemi cewa a je a roƙa masa ta ba shi wannan wajen a rufe shi a lokacin da abu lulu alta majusi ya cike shi ya ce bayan ya rasu kuma a sake komawa a tambaya to ƙarshe haka aka yi na na shi ta ce da ta bar makanta wajen to amma ba yadda za a yi sagiduna umar radiyallahu ta'ala anhu ya nemi wani abu a wajenta tana da iko akan wannan abun kuma ta kasa yi masa to sai ta bashi sannan kuma za mu ji wani dalilin da ya sa da kanta ta faɗi cewa yanzu ba sai an rufe ta a wannan waje ba bayan wancan dalilin قال فقال سيتشي إني أحدثت بعد رسول الله سما حدثا شي ناي وانا أبو باي رسول النبي صلى الله عليه وسلم ba na ganin ya kamata ma a rufe ni kusa da manzo Allah su salama saboda ka idfanuni ma'a azwajihi ku rufe ni tare da matan annabi su salama a baqi'ul garqadi duk matan annabi sama da suka rasu ana rufe su ne a makabartar Madina shahararriya da ake ce mata maqbaratu baqi'il garqadi wannan makabartar wadda take kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam titi ne ya raba su ga masallacin manzalla sama a dama ita kuma tana hagu in kuma ka juya to ita tana dama masallacin manzalla sama yana hagu to sai ta ce a rufe ta anan to menene ta meye ta aikata bayan rasuwa annabi sama ta ce inni ahdathu ba'da rasulullahi sama hadasa ni na farar da wani abu na aikata wani abu bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam فدفنت بالبقيء رضي الله تعالى عنها sai aka rufe ta a makabaratu baqi al-garqadi wadda ita ce makabartar da aka rufe matan annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan duka matan manzon sama waɗanda suka rasu a a Madina to nan ne aka rufe su makabarta ce mai dogon tarihi qala al-imam az-zahabi al-imam az-zahabi sai ta'liqi bayan ya kawo wannan a cikin siru alamin nubala qultu nace wa ta'ni bil hadathi abinda nana Aisha radiyallahu anha take nufi da wannan abu da ta da ta aikata shi bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam masiraha yawmal jabal tafiyar da ta yi ta taso daga madina ta zo domin limutalabati dami usman kuma sahabbai guda biyu suka goyi bayanta da talha ibn ubaidillah da azubai ibn al-awwa radiyallahu anhuma suka taho tare da ita har dai abubuwa suka faru munafikai waɗanda suke ba su son zaman lafiya suka tada fitina aka fada ya rincaɓe tsakanin waɗanda suka rakuna na ishe radiyallahu ta'ala anha da kuma magoya bayan sagiduna Ali radiyallahu anhu a lokacin shi ya zama khalifa na na ishe ta zo ta masa magana kan cewa ya fitar da waɗanda suka kashe sayyidina Usman ibn Affan domin a yanke musu hukunci to tunda su suka aikata wannan aikin ba za su so a ce an yi wannan ba sai suka tada fitina sai abu ya zama rigima to shine ake ce masa ma'arakatul jamal ko waqatul jamal saboda nana Aisha radiyallahu anha ta zo ne akan raƙumi to wannan abun ijtihadi ne nana Aisha ta yi mai ijtihadi yana da lada bi in yi daidai kamar yadda ya tabbata hadisi sahih in kuma ya kuskure yana da lada daya to na Aisha radiyallahu anha daga baya sai ya bayyana a gare ta tana ganin kuskure ta yi bai kamata ta fito ba ta nemo ta wannan tafiya tana ganin wannan aikin maza ne daga baya to shine sai ta zama tana yin da na sani a game da wannan a matsayin ta na yar adam ba mamaki in ta yi haka sannan kuma kullum dan adam ci gaba yake yi mutumin kirki shine mai gano kurakuransa amma mutumin banza shi kullum yana na ganin daidai yake to shine fa innaha nadimat nadamatan kulliyatan domin na na Aisha radiyallahu anha ta da na sani ta gabaki daya wa tabat min zalik kuma ta rika tuba game da wannan cewa da bata fito ba ala annaha ma fa'alat zalika kuma ba ta yi wannan bane ai da gangan illa muta'awwilatan qasidatan lil khair ta yi tawili ne shi kuma dama mujtahidi in ya tawo idan mutum ya tafi akan wata fahimta ya tawili to baka baka baka kama shi da laifi qasidatan lil khair kuma ta yi haka ne dan neman da nufin alheri ba wai ta yi bane kawai da son zuciya mun gane kamar ta hada talhat ibn ubaidillah wa zubair ibn al-awwam kamar yadda sauran sahabban nan guda biyu wanda suka taho tare da ita suka haɗe da azubai ibn al-awwam da talha ibn ubaidillah radiyallahu anhuma wa jama'atu min al-kibar da kuma wasu manya daga cikin jama'a daga cikin manya radiyallahu anil jami'i Allah ya da su gabaki da da ta rasu wa salla alaiha abu hurairah radiyallahu anhu sayyidina abu hurairah ya mata sallah a lokacin shine gwamna na Marwan ibn al-Hakam a Madina lokacin Marwan ibn al-Hakam shine khalifa to bayan a wannan lokacin tunda shine gwamna shi sayyidina Abu Huraira ita kuma ta rasu a Madina to sai ya zama shi ya mata sallah radiyallahu anhu to wannan shine abinda malam ya ya ambata a game da siran na na Aisha radiyallahu anha al-Imam zahabi ya kawo abubuwa masu yawa domin ya tsawaita sirarta kamar na na Aisha ta cancanta a tsawaita sirarta shi yasa duk littafai da suka ba da tarihi na magabata to za ka ga tarihin na na Aisha na da tsawo har in ba ku manta ba mun ce akwai littafi na al-Imam Zarkashi Badruddin da ya rubuta shi al'ijaba da ya radi masadar katu a shi ta sahaba wanda ya ba da tarjamata sannan ya faɗi wasu daga cin fallulinta guda arba'in waɗanda babu wata mace da sai tarayya da ita a cikin waɗannan falloli guda arba'in sannan kuma sai ya kawo hadisai ko maganganunta waɗanda suka zama sun ci karo da na sahabbai sahabbai su ba da fatawa ta musu gyara wani zubin su suke kan daidai wani zubin kuma ita ke kan daidai walimamu zahabi a cikin sirru alamin nubala da tarihul islam ya tsawaita tarihinta kamar yadda sauran mutarjimun masu ba da tarihi suka tsawaita tarjamarta alimamu ash-sha'bi kamar yadda alimamu zahabi ya kawo yana cewa nana aisha ta ce rawaitu li labidin nahon min alfi bait ce na ruwaito baitota sun kai kusan dubu ɗaya na labidu labid bin rabi'at al-amiri ɗaya daga cin ashabul mu'allaqat to na nashi ta ce ta ruwaito baitota sun kai dubu nashi da kafa shi yasa in ba ku manta ba a baya an faɗa uwa ya ce bai taɓa ganin wani bai tsammanin akwai wani wanda ya fi na na'isha sanin waƙe wa awwalahu ko bai san wanda ya fita riwayar waka ba waƙoƙin labidu kawai baitota sai da ta ruwaito baitota kusan dubu ɗaya al-imamu sha'bi yana ambatan na na'isha fa ta'ajjabu min fiqhiha wa ilmiha sai ya kama mamaki game da fiqhunta da iliminta amma daga baya sai ce ma zannukun bi adabin nubuwa to ai ba a mamaki ma tarbiyya fa annabta ce a gidan annabta ta taso ta taso a gidan tarbiyya gidan sayyidina abubakar shekarun ta shida ta koma gidan annabta eh daga gidan siddiqiyya ta koma gidan nubuwa to kaga dole ta zama haka urwa ɗanta yana cewa an shadat baita labidin wata rana ana zaune haka sai kawai sai ta jawo baitin labid baitinsa da yake cewa zahabar labina yu'ashu fi aknafihim wa baqitu fi khalfin ka jildil ajrabi take labidu yana cewa zahabar labina yu'ashu fi aknafihim waɗanda ake rayuwa a jingina da su a ji daɗi a huta duk sun tafi sun ƙare na na'ishi tana alhini cewa sahabban annabi salma duk sun ƙare an bata shi ne sai take cewa wa baqitu fi khalfi ka jildil ajrabi yanzu mutanen da nake rayuwa da su a cikinsu ba a jingina da su domin jikinsu in ka ce za ka jingina da su fatar su kaman fatar raƙumi mai kirci fatar su take kirci ciwon sosa gaye da yake kama dabbobi musamman raƙumi da jaki aljarab to ka gani mutum ya daɗe zai ga daɗau in ishta tufja bil ahibbati kullihim wa baqa'u nafsika fi hayatika afja'u haka mai hikima shi kuma wani yace yace in ishta tufja bil ahibbati kullihim in ka rayu to sai an ta dora maka musiba ta rabuwa da masoya sai ta karewa suna barinka wa baqa'u nafsika fi hayatika afja'u sannan a baka kai kadai ka ci gaba da rayuwa yafi yafi ma tsoratarwa yafi tayar da hankali to da nana shi ta karanta wannan baitin sai ta ce rahim Allahu labidan fa kaifa law ra'a zamanana hada ta ce Allah ji kan labidu to me zai faɗi da ya ga zamanin mu tana faɗin haka shi kuma urwa da ya riwaya a wajenta sai ya ce rahim Allahu ummal mu'minin fa kaifa law adrakat zamanana shi Allah ji kan nana Aisha radiyallahu anha to ya za ta kasance da ta ga zamaninmu ta riski zamaninmu shi ma urwa shi hisham dan urwa shi ya riwaya daga urwa shi kuma sai ce rahimallahu abi fa kaifa law ra'a zamanana shi Allah ji kan baba to shi ma babana da ya ga zamanin da nake ciki me zai ci to kusan hadisin sai da ya zama musalsal bi hadhihi al-maqula duk wanda ya faɗi wannan sai ya ce fa kaifa law ra'a zamanana sai ya ce Allah ji kan na sama da shi to me zai ce da ya ga zamanin su kaga mu ma yanzu sai mu ce rahimallahu aljami'a fa kaifa law adraku zamanana me za su ce da sun ga wannan zamanin namu Allah shi kyauta al-imam az-zuhri yace jumi'a ilmun nasi kullihim an tattara ilimin mutane ga baki daya wa ummahatil mu'minin da kuma ilimin uwayen mummune sauran matan annabi sallama fa kanat aisha tu awsa'ahum ilma na na shi littafi su ilimi aka tattara ilmomin mutane ga baki daya har da matan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ga abin da wasu basu gani ba a cikin gidansa to da aka tara ilmoman su ga baki daya sai aka gana na shi littafi su ilimi in ja al-imam Muhammad ibn Shihab az-Zuhri sannan al-imam az-Zahabi yace Hisham dan Uwa Hisham dan Uwa yace haka nan al-imam Ahmad yace haka nan Shabab Shabab shine Khalifatu ibn Khayyat ɗaya daga cikin manyan manyan malaman tarihi yana da littafin tarihi ana ce masa tarihi ibn Khayyat to dukkaninsu sun ce tuwufiyar sanata saba'in wa hamsin na na shi ta rasu shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira alwaƙidi ya saba musu ya ce sanata samanin wa hamsin shekara ta hamsin da takwas to wannan can asbat hisham kaga jikanta ne jikan na na ishe ne domin dan urwatu ibn zubair dan na na asma'u bintu abi sannan al'imamu Ahmad ma magana da ya faɗi kenan cewa ta rasu shekara ta hamsin da bakwai hakanan al'imam Khalifa ibn Khayyab dukkanin waɗannan malaman guda uku sun ce shekara ta hamsin da bakwai bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rasu al'imamu Ata'u ya ce kanat Aisha tu afqahan nasi wa a'lamahu Ata'u ibn Abi Rabah alimu Makka ya ce na na shi tafi ku tafi duk mutane ilimi ta fi su fikihu wa ahsanan nasi ra'ayan fil amma sannan idan za ka zaɓo ra'ayinta ka faɗa ma mutanen gari to ra'ayinta duk ya fi dacewa da mutanen gari a gani al'imamu masruq shi kuma yana cewa al'imamu al'imamu masruq bin al'ajida ya ce laula ba'dul amri ya ce ba da dan wani umarni da ya zo ba la'akamtul manahata ala ummul mu'min da sai na shirya zaman zaman makoki saboda na na ishe da taras shine almanaha eh yace da sai na shirya zaman makoki ha shine abin da suke ce mishi ma'atab yace to da sai na shirya ko munaha to wannan ita ce na na ishe radiyallahu anha wadda take da waɗannan falaloli masu yawa Allah ya ƙara yadda a gare ta ya ishe ta falala kawai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani ta sanadiyyarta kuma har sau biyu an saukar da ƙur'ani sakamakon taimama ita ta jawo ta sanadiyyarta aka samu sannan kuma bayan haka aka sake saukar da sura su kutun da guda saboda barrantar da ita radiyallahu anha wa ardaha wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in